وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاترا جواتنا تقص وطن شعبان hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 a wannan masallaci mai albarka masjid umar ibn al-khattab a darasi na littafin at-tajrid as-sarih li hadith al-jami' as-sahih littafin da babban malami a sheikh ahmad ibn muhammad ibn abdul latif az-zabidi ya rubuta wanda an aihe shi hijira tana da shekara 813 ya rasu ɗari takwas da gomiya tara da uku bayan ya rayu shekara tamanin daidai ubangi subhanahu wata'ala ya amfana da mu ya sanya albarka a cikin abin da za mu karanta littafi ne wanda ya kumshi ingantattun hadisai na mazuwalar sallallahu alaihi wasallam waɗanda aka takaito su daga mafi ingancin littafi a ban ƙasa bayan alkur'ani shi ne littafin sahihul bukhari tare kuma da amfani da tarjama ta babe wanda shi imamul bukhari ya yi duba da yin amfani da tarjama babe ɗin na imamul bukhari akwai kenan aiwatar da abin da ya shafi fito da fiƙo da kuma istinbati daga cikin kenan hadisa za mu ci gaba da karatu a kitab na takwas ƙarƙashin hadisi na 267 babul masajidi fil buyuti shine ko babul masajidi fil buyuti an mahmud bin rabi' al-ansari radiyallahu anhu أن غضبان بن مالك رضي الله عنه وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت ال... فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينه وبينهم لم أستطيع أن آتي مسجده فأصلي له وددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله قال اتبان فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إن ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له ولم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك قال فأشرت له إلى ناهية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصفنا فصفنا فصلى ركعتين ثم صلى قال وهبسنا على خزيرة صنعناها له قال فصاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك بن دخيش أو بن دخشن قال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله أعلم قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله باب المساجد في البيوت wannan babi ne wanda zai nuna mana halaccin yin masallatai a gidaje ma'ana warewa wurin yin sallah a gida iya daga cikin kenan mahimmantarwa da kuma girmama sha'air na addinin Allah a ce namiji ko mace wurin da za ka yi sallolin ka na nafirfi sai zama to a killace ki kaga zai zama yana da wata kulawa da tsabtacewa sama da kenan sauran mahallai daga mahmud ibn rabi' al-ansari anna itibana ibn malik itibana ibn malik huwa min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam itibani yana daga cikin sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mimman shahida badar min al-ansar yana daga waɗanda suka halarci yakin badar daga al'ansar wanda wannan gara ce wadda take mai girma a cikin sahabbai saboda ma dama ka cire waɗanda suke al'asharatul mubasharu na biljanna to ahlul badar su ne kenan mataki wanda yake na biyu shi yasa sahabi in badari ne bayan an ambata cewa sahabi ne to kuma sai a ce ya ma halarci yakin bada min al'ansar yana daga waɗanda suke al'ansar wanda kaga shi ma kasanto sahabi ansari wata daraja ce wadda mazalar salar salam yake ce ayatul iman hubbul ansar kamar yadda muka huce a baya wa ayatul nifaq buhudul ansar annab sarar sai ke ce al'ansar kenan shi'ari ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zo gurin manzo Allah sassan shi itman ibn malik fa kana yace ya rasulullah ya ma ki qad ankartu basari haqiqa ankartu basari ina inkarin gani na ma'ana ina ga raunin gani na idanuna sun fara rauni ina tunanin zuwa gaba zan rasa ido wa ana musalli li qaumi saboda haka kenan wa ana musalli li qaumi kuma ni nake jama yan anguwan musalla ni ne limamin su fa idza kanat al-amtar idan ruwan sama ya lokacin saukar ruwan sama ya salar wadi da an yi ruwan sama sai ya zama to kora mata gudana allazi baini wa bainahu wanda take tsakani na da su kagan ya zamo daga gida zaka je masallaci akwai korama kenan da zarar an yi ruwa zai zama to babu hanya bi kuma ga mutumin yana da raunin gani lam asati an atiya masjidahu ba da samun ikon in je zuwa masallacinsu fausalliya lahum in musulmanci wadittu ya rasulullahi annaka ta'tini fa tusalli fi baiti zan so ya maiki ka zo gida ka yi mini sallah ka ja mu sallah a gida a gidana zan so ka zo gida ka ja mu sallah a gidana ba ta waya bane limami dan ya zama dan ya zama to bayya gani ba laifi bane kenan limami ya zama haka nan kamar yadda manzon sallallahu alaihi wasallam ya sanya ibn ummi maktum ya zama to mishi kenan wanda yake ya zama to yana ruwa ba tashi aka sashi matsayin kenan limami wakili na manzon sallallahu alaihi wasallam a Madina bayan an yi bulaguro sannan kuma nan gurin ya ce kenan naso ya rasulullah ka zo ta tini fa tusalli fi baiti kaga tawali'u na manzon sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabbai wanda yake ba daga manya-manyan sahabbai ba gashi ya gayyaci manzon sallallahu alaihi wasallam amma saboda tawali'u na manzon sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa ba tare da jin cewa kamar ya dora mai wani taglifa ko wani to kaga dukkanin kuma wani malami koyi ne yake da annabawan Allah saboda haka ba a sanya zaman tokale a matsayinka ko girmanka a lokacin da wani wanda zai so ka dan Allah ko kuma wani wanda yake son addini ya gayyace ka ka ƙi zuwa wannan fa'attafidu musalla sai zaman tona mayar da wannan wuri in rike shi gurin sallata ka ganin neman albarka da azar na mazuwalar salasar ma'ana wurin da mazuwalar salasar ya yi salla wannan ba laifi ba ne kenan rikar gurin da kuma kenan neman albarka da nan ba ƙana na wurin sula sassa sai anar sala sai ce sa'afa al'isha Allah yan Allah so kuma zan yi haka kaga wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an yasha Allah dama mazuwalar sassa kana khulqul qur'an kaga sai ce sa'afa al'isha Allah in Allah ya so zan aiwatar da haka wannan ana buƙatar kowane lokaci harshen mumini kai ya kauce daga wannan zan yi kaza insha Allah zan yi kaza insha Allah ba tare da yankewa ba kawai qala ituban ituban yace fa bada alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sammako gidana wa Abubakar da kuma sayyidina Abubakar hinar tafa annaha lokacin da rana ta ɗaukaka kenan waƙatun tuha kaga a nan gurin kenan yin murafaka ma'ana ziyarta gidan mutum tare da wani mutumin ka kai ne sai mutum ya gaice gaice ina gayyatar ka zuwa kaza ba laifi ba ne don ka ja wani mutumin ka ɗaya biyu ba zai ce ba ai kai kaɗai na gayyata ka ganin ya gayyaci manzo Allah sallallahu kuma sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsayi tare da sayyidina Bakar radiyallahu ta'ala anhu saboda ai kai mutumin da yake ce ka amintaccen ka ne to kai ma kuma wancan da ka ja ya amintaccen ka ne to menene matsala idan tafa nahar fastazana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzana sarasa sai nemi izini sallallahu alaihi wasallam a nan gurin kaga dan saboda girman ka ko matsayin ka ko baiwarka akan mutuma baka zo ba kawai ka danno gida ka ce ai ba sai na nemi izini ba kaga annabi sarasan da yazo fasta azana fa aduntu lahu sai na mai izini fa lam yajlis hatta da khalal baita bai zauna ba har ya shiga gidan sun maƙala sai ce aina tuhibbu an usalliya min baitik wani bigire ne kake sa in yi maka sallah a gidan naka saboda dama me yasa gayyato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ya zo ya yi mushi sallah a wani guri sai zaman to ya mai da gurin gurin yin sallah shi ba lahi bane an bude masallaci ka gayyato wani babban malami ka ce kenan ya yi maka hutuba ko kuma jan sallah ko kaza irin yanda dai al'ada ta gudana a iri-irin wannan ko kuma mai sarauta mai mulki misali an yi sai zama to sarki ne zai hudu sai zo ya fito ba ko kuma ya sa wakilin shi duka ayyana to yi ba na musalliya mai baitin kala fashartu lahu ila nahiya min al-bayt sai na nuna mai wani bangare daga gidana fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin maki ya tsaya fa kabbara ya kabbara fa qumna a lokacin sai muka tsaya fa saffana a lokacin kuma sai zamanto fasaffanna sai muka yi sahu fasalla raka a tsaini a nan sallar sai mana raka a biyu sun masallama sai kuma ya sallame wannan ya nuna halaccin yin nafila halaccin yin jam'u na sallar nafila kenan sallar nafila a sallace ta jam'u kaga nan gurin sai suka zamanto sun yi sahu sai suka zamanto sun yi sahu saboda haka salatu duha ko kuma rawatib ko wata sallah ne ta nafila jeni jeni kenan a hayanan dan kun jami'i ba komai bane ba ka zo ka katarar da wani yana yi sai ka bi shi za ku yi wani wanda sai kuka jami'u tare to wani lokacin da an yi babu amma a maida an yi farilla kuma rawatib ma hallo a yi jami'u tare to kaga wannan bai daga karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa salla rak'atayn thumma sallama ya salla rak'a biyu sai ya sallama kana yace wa habasnahu ala qazira a lokacin sai muka dakatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka nemi tsayawar shi ala qazira sana'ana hala abusa wani abinci da muka shirya kazira shine kamar sub da ake yi a yayyanka nama gutsur-gutsur sai kuma ya zamanto an yi romo da shi sai a zuba wani gari na alkama ko kuma wani gari na abinda sai zama kenan miyakin ce aka yi wanda zai zamanto kenan ana shashi ake ce ma kazira kenan sana'a na halau wanda muka kimtsa ma mazalar sassa kaga sai zamanto babu nauyi na nama gabaki daya kenan sai zama sama-sama kuma tare da kenan abu wanda yake mai gina shi wala ya ce wasaba filbaiti rijal kenan ana gurin habasnahu ala khazira nan kaga tawali sai ce habasnahu ya muka tsare manzo Allah sassan kaman muka dakatar da shi absa khazira sana'ana halau wani abinci wani romo wanda ya zamanto mun kimtsa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna takrima na baku in so samu ne lokacin da ka shirya wani abu na gayyatar ɗan uwanka to babu laifi ya zama to ka samar musu da wani abu wanda yake na daɗa tare kenan wanda yana daga takarima kenan wanda kuma shirya abinci ko it'amu ta'am a musulunci abu ne wanda yake mai girman lada to duk lokacin da zai zama ka gayyato bayan Allah wasu al'ifuwa na imani to so samu ne zama to a shirya wani abin da zai zama da akwai nau'i na daɗaɗawa da kuma kyautatawa a gare su fasaba fi baitin rijalu sai aka samu mazaje sun taru a gida ba laifi bane da kai manyan baki ko kuma wani makwabci manyan baki kenan ya zamanto a shishiga don saboda a gaggaisa da su wani lokaci za ka ga za a samu baki wanda suke sun zo daga wani guri ko a samu wani ya gayyato manyan bakin shi to he kaga mafi yawa ba a samun takrima wajen makwabta wanda al'ada kaga mutane kawai har yanzu suna da wani da an ga alamun mai gida ya yi wasu baki to za ka ga cewa duka makwabta za su ringa kokarin shishirya abinci da wasu ababe da dai wani abu da kuma zuwa ana musu bangajiya sannan ku da zuwa lalai maraba sai kaga ana ta shigowa to kaga shi kin zai ji daɗi ya karrama bakin shi su ma kan za su ji daɗi kuma za su zama suna cikin wata kulawa da karrama to wannan sai kaga yana sa daukan zumunci da kuma ƙaunar juna da tunkuɗewa duk wani duguli sai mutum ya dinga ji kai ɗan uwan shi ne to kaga innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wannan shine al-islahin baina ukuwa kenan shine kyautata tsakanin ukuwa din duk wani abin da yake na farin ciki na dan uwanka mu'mini aga kana farin ciki dan uwanka mu'mini da yana da moto sai kaga mota sai kai gaugawa zuwa ga mai tahani adanu da farin ciki da jin dadi kamar kai ne kai ya gina gida ya tare sai ka nuna farin ciki da murna ya sa sabon kaya sai ka mushi addu'a ka ne ta hani'a kamar kai ne ka sa sabon kaya to amma kaga sabano na ya zama ka kalle shi kana dan ja haushi kana sa ta kalla abin nan ka gani ya sayi sabon moto baka ce kai wani an yi kafa masha Allah Allah sa kaza kaza kaga yanzu shi kawai abin da shedan zai ce me me kenan kana mai hasada wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna shaytana yatawaffa bayan su hudu magana mafi kyau ta hali saboda shedan yana haddasa kiyayya tsakankanin bayan Allah to kaga irin wannan dabi'u na gargaru zaka ga mutanen ƙauyuka suna da alhamdulillah duk da ko mu a gari zaka ga yawancin an yi baki na addini to mafi yawa al'ummar mu tana da wani takarima shi yasa zaka bakin malamai duk da za su zo daga wasu gurare to sai kaga suna santin irin garuruwa namu ta yadda za a gayyato mawaka yan duniya su gayyato mawaka sai kaga sai dai a samu wani gidan abinci ko wani gidan wasa sai a kirkiri wani cin abinci ko na abu don ta nan ne za a samu yan kudin da sukin za a ba su kuma sannan a yi wannan amma ya nuna kagami mutanen garin su bisu haɗa kudin su ba na taimaka ma fasu kai bane ka gani sai kaga kamar yan kokowa sai ka ji ana ce ai ba a ma yan kokowa kaza ba kaza sai da ƙarshe ga ɗan koko yana bi guri-guri yana mola to mutanen ba wai musti ba ne kudinsu ba na irin wannan abu ba ne ba amma bakin gwargwado kaga dukkanin malamai da za a gayyato na addini to mafi yawa ana mutakumiyarsu me yake nuna haka duk malamin da za a gayyato bako ko wani mai abu na addini bako za ka ga zai yi santin gayyatar da aka mishi ba zai gama cewa ba a mishi ba ba daidai ba za a huta kumiya to kaga wannan wani abu ne wanda yake daga Allah subhanahu wataala da kuma nuna cewa lalle akwai khairiyya a cikin al'umma kuma wannan abu ne mai kyau girmama mutanen kirki ana bukata haka min ahalin dari zau adadin wanda suke ma'abuta adadi kenan fasaba fil baiti rijal sai wasu mazaje suka tattaru a cikin gidan min ahalin dari daga dangin shafami zau adadin wanda suke masu wani adadi ba shi zama suka tattaru faƙala ƙa'ilun min wani a cikinsu sai ce aina malik ibn dufaishin sai ce ina malik ibn dufaishin a wai ibn dufaishin ko kuma ina malik ibn dufaishin ko kuma ruwaya ta karima dufaishin kenan tare da mimu faƙala ba'duhu sai wani daga cike ce zalika munafiqun la yuhibbu Allah wa rasuluhu wannan munafiki ne bai san Allah da manzon shi dan da zirin da suka tattaro kaga kenan abinda aka saba yawanci in an samu wannan to duka yan uwa da makwabta makwabta da sai su zo su taru to yanzu shi kuma sai ba a gan shi ba irin wannan kaga ba daidai bane inda aka zo wani abin da za a taru na farin ciki ko murna a neme ka a rasa ko da irin waɗanda ake kira zuwa ga addini da irin wanda za ka ga waɗansu akwai bambancin fahimta tare da su na waɗansu abeban da sun rike su a matsayin suna ga addini ne ko kaza ne to kai ai da kwai tsarin da sunna ta samar ma matsalar makwabcinka ne kwatangar ku ɗaya aka mashi aiwa sun zo sun taru kai ka'ida baka taron suna kuma kana ga wannan bai daga abin da za zo a taru a yi waɗannan ababe to ai da akwai abubuwan da ka sa ana da bukatar su taron ne baka zo mako to ai da akwai musa'ada a matsayin shi na makwabcinka kasar dole ne abin yana bukatar da kalifa na kone a abinci ko kuma misali wasu ɗawainiya na iyalin ko kaza kagan ka ɗauki abin da ka yi ƙarfi ka bashi wannan abin wannan hadiyar za ta zama mai ta sa ƙauna ko da baka zo ba taron su kauce ka tsaye ka ta hadu ta hawa aka yi rasuwa ba za ka zo ba ka yi zaman makoki saboda ba shari'a ba ne ba to ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isna uli ali ja'far to sai ka sa a dafa abinci sai a kai gida kaga yanzu shi in makwabcin naka ba zai ji ba cewa abin da ya dame shi kai ma kai bai dame ka ba kaga yin wannan da kai kayan wani abu wanda shari'a ta ce to iri-irin waɗannan abubuwa shine nan gurin ma kenan kuma ana bukatar da'iya ya zama farin cikin al'umman shi su haɗu su yi tare damuwarsu ya zama to shi ma da wuya daɗi duka ana cuɗayya faƙala ba a zo zarika munafiqun la yahibbu Allah wa rasula faƙala rasula sai annabi sallallahu alaihi ce la taqul zarika kada ka kuma waɗo wannan ala tarahu qad qala la ilaha illa Allah baka ganin shi ya faɗi la ilaha illa Allah yuridu bi zalika wajha Allah kuma da ya waɗe ta ma yana nufin zatin Allah subhanahu wa ta'ala da faɗin da mana ya waɗe ta kuma da ikhlasi kaga na manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya tsinka da shi ya ba da shaida akan cewa la ilaha illallah ce da ya fadi ba ta munafunci bace ya fade ta tare da ikhlasi wanda dama kuma ba za ta amfani mutum ba kaga sai wanda ya zama to ya mutaghi bi zalika wajha Allah qala Allah wa rasuluhu ala shi wannan sai ce to Allah da manzo su ne mafiya sani kenan ni ban sani ba ma'ana da na gane ba a same shi ba irin wannan abu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma shi aka rasa shi kala ya ce fa'ina na rawajen hawa da siya ta hukilar munafiki kuma sannan akwai wani abubuwan da yake ina na rawajen hawa muna ganin fuskantuwa shi wa nasiha ta muna ganin nasiha shi ilal munafiki yana karkata zuwa ga waɗanda suke munafikai faƙalar sula salasalam sai manzala salasa ya ce bayan nan za ka harrama alanna ma'ana shi wancan sai ke gabatar da dalilin shi da yasa ya furta wannan magana yana ga kenan zaman zamantakewar shi da kuma karkatuwar shi yana zama tare da munafikai to kaga Allah subhanahu wataala ce wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar kaga an hana mu zama tare da irin waɗannan yace to fa inna Allah harrama ala nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajha Allah Allah subhanahu wataala ya haramta ma wuta ta ci nama wanda ya ce la ilaha illallah yabtaghi bi zalika wajha Allah yana nufin fuskar Allah da fadin wannan mujarradin cudanya da su ko kuma zamantakewa da su kaga kai tsaye ba zai nuna ba a kawo hujja ce wanda za a ce kai tsaye munafiki ne saboda yana shiga cikin munafikai wanda iya daga abinda safiya Allah ƙara yarda a gare ta kaga wanda suke munafukai suka dinga tuhumar ta suka dinga wannan kinta akan cewa tana kulla tana zumunci da waɗanda suke yahudawa tana tana alaka tana ziyartar yahudawa to kaga babe ne na alaka ta jini alaka ta jini kuma wadda take ta zamantakewa ko kyautata ma ko da wanda yake ba musulmi ba kenan wannan Allah subhanahu wataala bai hana mu ba a tsakankanin mu da su to shi ma nan gurin sai manzo Allah sa sai yake wadin abin da yake asali tushe na imani cewa ai ya furta la ilaha illallah kuma sannan dan Allah ya faɗi wannan ma'ana ba kamar munafikai ba wanda ya kuluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim suna faɗi a baki amma abin da babu shi a cikin zukatansu ana buƙatar yin difa'i da kuma ba da kariya ga dukkanin wanda ka san nagartashi da kuma sana'ashi sai ka ji cewa ana kokarin taba mutuncin shi ko imanin shi to nan gurin wajibi ne wajibin ka ne ka bashi kariya wajibin ka ne ka bashi kariya Imam Bukhari Allah ya ji shi da rama ya maimaita wannan kamar yadda annabi ya kace dan yin masallatai yin masallaci a cikin gida ma'ana masallaci ko dai na sallata nafila shi ma za ka kira shi da haka ko kuma a wanda zai zama to kenan tun da bayya gani kuma ga larura in an yi ruwa to kuma sai zama da shi da fami ɗin shi ya sai sallah a gida kenan a lokacin da za a samu ruwan sama kaga menene ƙada sallo fere hali to yanzu sai zama kana da masallacin ka a gida kamar yadda ibnu mas'ud ya ce ma minkum min ahadin illa wa lahu masjidun fi baiti babu wani cikin kuface yana da masallaci a gida walau sallaitum fi walau sallaitum fi buyutikum amma inda za ku yi sallah a gidan dajinku a masallatan ku ku bar zuwa jambu yace to da kun bar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bukhari ya kashe kitabul masajid babu idza dakhala baitan yusalli haythu sha'a aw haythu amara in mutum ya shiga gida zai sai zai sallah inda ya ga dama ko da aka umarce shi kai ne ka ka ziyara cikin gidan nan to in za ka yi sallah kowane jiha kana iya ko kuma in mai gidan ya nuna ma guri kaza to sai ka yi ana haka na a jama'a babu ruksa wal matar wal illa an yusalli fi rahali inda aka yi an yi rangwame a lokacin ruwa da kuma aka samu wata illa mutum zai salla a gida kamar misali bakka da lafiya kamar misali ruwa kamar misali hali dai daga halaye na rufas to inda akwai masallacinka a gida kaga sai zama to kun yi shan kwana sai kuma babu babun idan zarar imamu qawman fa amma liman sai kawo ziyara yanzu liman ya ka ziyara gidanka fa amma sai musu su ya ja sallah to amma ana in dai ba shugaba bane ba to kenan in aka zo mai gida shi ne a hau misali ga limamin ka wanda a waje shi yake muku sallah sai ka gayyato su sai aka zo gidanka to zun an zo gidanka har limamin ka ma kai ne a haku sai dai kai sai ka bashi dama ke da ya iya yi sai dai in shugaba ne na gaba daya kamar misali sarki sai zo to zun sarki ya zo gidanka kenan shi ne zai yi wanci saboda ya gidanka ma gidan shi sai kuma a sifatu sala babu yusallimu haisu yusallimu al-imam zai sallama inda liman ya sallame kenan da zarar liman ya yi sallama shi ma haka babu mallam yarida salam alal imam wanda bai mai da sallama ga liman ba akwai masu ganin cewa kenan sai ya yi bangaren ne liman wanda kenan wanda bai tabbata ba fi a jiha ta liman wasu kenan zai yi dama ya yi wajen liman sannan kuma ya yi a hagu to don ya yi raddi zuwa ga wanda ya ce mallam yarad salam ala al-imam atatawu babu salatin nawafil jama'a aka ce ya halatta ai magazi babu shuhudul malaika badar azima babu khazira kenan kim tsakara abinci na khazira ma'ana ba san duniya bane ba ya zama to ana talawu na abinci ba kuma zuhudu bane ya zama kai kawai abincinka ganye ne ko kullun kai tuwo a cikin kaga bayan Allah su kullun tuwo ne da abin da irin abuwa a wannan bai ba zai kara ma matsayin komi gurin Allah ba duk wani kala abinci da kake da hali sayo iyalinka su ci kar su je su gani a wani guri din da kaga wani kanti ake sai da wani sabon maka ana talla ne shinkafa ce ake talla inda ta talaka kai ma je ka siyo ka kama iyalinka kar su zama kauyawa ga aji wani guri su yi ta noma ana kallon su a ce abu ba sabon ba to kaga da sun gani dai abin kenan an saba gamuwa dama to kaga nan shi yasa ya suka yi kenan khazira sai suka canza kenan aka yi wannan ba ce ba gurasa ko kuma aka ce gashashen nama ko aka ce kaza to ana bukata kenan ta nauyi cikin abinci kar ya zama kawai in mace ce kullum ita abin da ta sani kawai ta dahi nama ka gani kaga da kawai na kullum ita ta soya ta dahi to kaga ya kamata ya zama duk dangi dangi kala kala kala ya zama yi wannan sai kaga ya rage cututtuka sai ya zama to an samu rago cututtuka sannan kuma al'amurin da zai ibto ga bihi wajen Allah sai kuma kenan baban da yake aikin da aka nufi Allah kaga shine yake amfani saboda wacce la ilaha illallah da yi dan Allah inda furtawa shi ba dan Allah bace kamar ta munafikai kaga da ba za ta zama to ta yi amfani ba sai kuma istitabatul murtaddina wal mu'anidina sai kuma babu ma ja fil mutaawwilina kaga nan gurin yana da wani tawili cikin wancan wannan din da yake alaka da su babu hantun bashin kuburu mushirikiyar jahiliya wa yi takazu makana ha masajin mana ya ce hantun bashin ko za a iya fircikowa a toro kuburu mushirikiyar jahiliya kabarbirra na mashirikan kafin zuwan musulunci wa yi takazu makanu ha masajin gurin makabarta a mai da shi masallaci kaga su waɗannan mashirikai ne babu wata karama a tare da su abu na farko ne abinda ya sa aka hana mai da kabari ya zama to masallaci kaga da koyar da suke salihai inda salihan bayi ne zai zama to kenan me ya bayi zuwa ga ina aikata shirka to kuma in ya zama to na waɗanda suke kenan musulmi ne in ya zama na musulmi ne to sai ya zama kaga shi ma a tattare da wannan kuma da akwai keta alhurma waɗannan al'umma musulmi to amma waɗannan mushrikai ne an aisha ta radiyallahu anha anna umma habiba wa umma salama ra'ata kanisatan zakarata kanisatan ra'ataha bil habasha fiha tasawir fa zakarata dhalika lin nabiy sallallahu alaihi wasallam فقال إن أولئك أو أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة daga aisha Allah ƙarin ra gare ta lalle ummu habiba da ummu salma ummu habiba ramla ummu salma hindu zakarata kanisa sun ambata wata iglis ra'ataha bil habasha wadda suka ganta a habasha kenan suna daga matan da suka yi bulaguro zuwa habasha a cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun yi hijira kenan zuwa habasha fiha tasawir a cikin wannan coci da akwai tasawir zane na abubuwa wanda suke masu rai san zamanin jahiliya kenan hatta da ka'aba daga gumakan da manzo Allah sai tara ciki akwai zane da suka kurta na annabi Ibrahim da annabi Isma'il alaihi salam fiya tasawir a cikin wannan coci tasu da akwai wasu hotuna fa zakarata dalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam suka ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam a wata ruwaya suka wadi tare da yanda aka kawata waɗannan hotuna fa qala yima ke ce inna ulaik waɗannan da kuke gani idza mata fihim ar-rajul salih idan mutumin kirki ya mutu cikin su idza idza kana fihim ar-rajul salih idan a cikin su sun ga wani nagartacce ta kaka ya zama to nagartacce misali kaga zamanin jahiliya irin lata me yake ya littu sauki ka gani kenan suka ga wani mai aikata nagarta ayyuka daga ayyuka na sana'a kamar sada zumunci kamar taimakawa ma wanda suke miskine kamar yin kaza daga wasu tadodi na gari wanda duk bil adama a kafin zuwa musulunci da lokacin zuwa musulunci an san cewa duk tadodi ne masu kyau to in a cikinsu an samu wani nagartacce mai aikata irin wannan abubuwa sai ya mutu kenan susuwa nan kaga ta ce zakarata kanisa suwa suke amfani da kanisa kenan kiristoci kiristoci saboda abin da yasa nan gurin ya ce inna ulaka idza ma tafihim ar-rajul salih idan mutumin kirki ya mutu a waccan ruwaya ta yahudi da nasara ita kuma kaga sai aka ambata kanu yattakizuna qubur anbiya'ihim wa salihihim saboda kaga su waɗannan kiristoci ai annabi isa alaihi salam bai mutu ba shine kaga annabi kenan a cikin su to shi ko ba mutuwa bai barrafa Allahu ilai Allah ne ya daukaka shi kenan ba a samu ba annabi ya mutu suka ma wannan amma wa suke ma wani wanda yake mai ibada a cikin su to shine in ya mutu kenan shine yace inna ulaka idza kana fihim ar-rajul salih idan ya zama cikin su da akwai mutum nagari famata sai ya mutu banau ala qabrihi masjida sai su gina masallaci gurin kabarin shi wasawwaru fi tilka suwar sai kuma su zana waɗannan hotuna faulaka shararul khalqi inda Allah yawmal qiyama wannan sune mafiya sharri na halittun Allah a ranar alkiyama ko Allah subhanahu wataala wanda manzo Allah sassa a wani hadisi yake cewa shararul khalqi man taqumu sa'a indahu man taqumu alayhi sa'a sune alladhina yattakhizuna al-qubur masajid mafiya sharrin halittu su ne wanda kiyama za ta tsaye a kansu su ne waɗanda kenan suke mai da kabarbiran bayan Allah a matsayin masallatai suke rika su guraren ibada wannan ya nuna kenan kaga idza ma tafihim ar-rajul salih kenan in salihin bawa ne to da akwai wani nau'i na shubuha wanda har zai bayi zuwa ga aikata shirka amma in wa mushriki ne ai kaga dama shi bai da wani alhurma babu wani abin da za a ce a nemi wani albarka ko a nemi kaza a tattare da shi amma mafi yawan aka ce ma salihin mutum ne a bisa abin da yake bayyana na mutane sai su dinga itiqadin cewa kenan bari a gina wani hasumiya ko wani masallaci a gurin don ka amince shi bari a dinga zuwa gurin ana kaza ka amince shi to kaga daga nan gurin sai a yi itiqadin albarka daga nan sai a koma a dinga roƙon shi manzana sara sai ce ulaka shirar da kalki wanda Allah yau malkiyama ra'ar kiyama su ne mafiya sharrar halittun Allah a wata ruwayar manzana sara sai ya faɗi wannan kabla an ya mutu bi hamsin kafin ya bar duniya da kwana biyar da a nuna maka kenan abin ba wai abu bane wanda yake na ba abu bane ba wanda yake kenan shafaffen hukunci a manzana sasa yana shirin barin duniya ma sallallahu alaihi wasallam ya dinga faɗin wannan عن انس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه من زال ثلاثه يا غباتو مدينه فنزل اعلى المدينه sai sauka can tudu na madina fi hayyin yuqalu lahum banu amr ibn auf a gurin wata taushe ka wata yan kabila da ake ce musu banu amr ibn auf ta yanda kaga in ya zama to yana a anguwar da take madaukaki a gurin da yake madaukaki mai tudu zai zama kenan duk jama'a a saukake kenan suna ganin shi suna ziyarta faƙama nabi sarasafim arba a shara laila maki sarasai ya zauna cikinsu dare goma sha hudu sun ma arsala ila banin najjar sai aika ma banin najjar fa ja'u mutaqallid suyuf sai suka zo mutaqallidi na su suna rataye da takubbansu wannan ya nuna kenan a lokacin da ya zamanto an samu bako kuma ya zama gurin da kenan da akwai waɗanda ba amince musu ba amana ne tilas ya zamanto an ba da kariya da kuma tsaro na wannan bako don kawo su su zama sun cutar da shi to kaga a yanayin madina da ake wanda da akwai yahudawa za a kulla alkawarin yarjejeniya da su wannan yasa kenan sai suka zo don ba da kariya da kuma tsaro ga manzalar sassan mutaqallidi na suyu kani an zuru ilan nabi sallallahu kamar a idona ina gama aki ala rahilati a lokaci yana kan taguwar shi wa abubakar radiyallahu anhu ridifu sai na bakar kuma yana kutarinta ma'ana yana a baya wa mala'u banin najjar haula su kuma tawaga na banin najjar suna gefe-gefe nasu don ba su kariya wannan yana nuna matsayin sayyidina bakar radiyallahu ta'ala anhu tare da gurin manzalar sallallahu alaihi wasallam hatta alqara lahu bi fina'i abi ayyub har yazo ya sauke taguwar shi da kuma kayan shi a falfajiya ta abu ayyub al-ansari wa kana yuhibbu an yusalliya hayatu adrakatuhu as-salah ma kena san duk inda sallah ta cimme ya zamanto ya sallace ta kamar yadda manzo Allah sasa yace fa ana ma rajulun min ummati adrakatuhu as-salatu falyusalli wa yusalli fi marabi zargana annabi sallallahu ya zama yana sallah a garke na awakai wa annahu amara bi bina'il masjid yayi umarni da gina masallaci fa arsala ila mal'in min bani najjar sai aika zuwa ga wasu jama'a na banin najjar faƙala sai ce ya banin najjar saminuni bi ha'itikun banin najjar ku mini kuɗin wannan kango naku mala balbali naku alu la wallahi la natlubu samanuhu illa ala Allah suka ce wallahi mun bada kyauta ba mu nema a ba mu ladan sai gurin Allah wanda yake nuna ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kaga irin cikana ta karima suka ce ma sun bari amma lamsara sai ce a'a kaga abin da ake so mi mu jama'a ta musulmi mu zamanto kenan kokarin dogaro da kai a kowane irin abu namu kar ya zama ana neman abin da yake tabbas irin wannan shi ya faru a balaguro na hijira kaga sayyidina bakar yace na ba da tagoyin kyauta manzo Allah sai ce a bi zamani da kuɗi to gurin ma da za a ibada ka gani saboda haka suka ce la na talbu samanahu illa ila Allah ta'ala ba laihi ba ne don an mutum ya sai da hilin shi za a yi masallaci za ka yi masallaci ka ce ina son wannan gurin ya haɗi ma kuɗin shi a yi ciniki ba ka taya ba ko yadda wani zai masallaci sai zo maka tayin da ba haka nan ba ne ba abin ya kamata a sai da shi in baka sai da ba kuma ya dinga nuna kamar baka da imani masallaci ne ma zami kaza a kawai a yi ciniki tunda ai abin nan ne za ka yi inna ma hashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi annahum lahum aljanna kasuwanci ne za ka yi da Allah subhanahu wataala bawa ma wanda ya tsada ya hilada ta gani wanda yake mafi ladan bawa shine anfasuha inda ahlu mafi tsada wajen uwayen gidan shi la natmanu la natlubu samanu samanahu illa ila Allah ta'ala ana son kuma duk abu na addini kai ma kakka zamanto kuma ka tsangwala qala anas anas yace fa kana fihi ma aqulu lakum a gurin ya zama da akwai abin da nake gaya muku na quburul mushrikina makwantai ne na mushrikai wa fihi kharibun da akwai kuma kharibun abin rugurgujewa na rushewa kenan urunguzai na abin gini kaga nan saboda ba su da alhurma amma makabarta ta musulmi wanda ake binne musulmi shi kuma akwai alhurma ba za a rusa ba ko a cire ta yadda zai zamanto kenan an yi ma mutane kin kenan musula da kuma wannan sannan kuma abu na biyu in ta musulmi ce zai zamanto an samu wannan itikadi kin na neman albarka a gurin to amma makabarta ce ta kafurai nan kaga na harko basu da dai alhurma kawai za a tone shi kenan sannan kuma babu wani itikadi da za a yi na neman albarka tunda su asali ma ba musulmi bane wa fihi nakhlun da kuma itacen dabino famar annabi sasan bi kuburul mushrikina sai ma ke umarni kaburburran nan na mushrikai fano bishat a lokacin sai aka tone kuma bil kharbi fasumiyat urunguzakin na ginikin su kuma sai aka daidaice gurin wajalu yanquluna sakhar sai zama to yanquluna sakhar suna daukowa kenan duwatsu wa miyar tajizuna a lokacin kuma suna arrajat suna shibi na waka wa nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahum annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana cikin soho ya qul ma kina ce Allahumma la khair illa khairul akhirah faghfir al ansara wal muhajira ya Allah la khair illa khairul illa khairul akhirah babu wani alkhairi na hakika face alkhairi wanda yake na lahira Allah ka yi jin kai ga al'ansar da kuma wanda suke almuhajira malamai suka ce wannan babu cin karo tsakanin shi da fadin Allah wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi bane ya kirkiri waka kaga can gurin baya kace hal yatamassalu bi shay'in min ash-shi'r yakan bada misali da wani abu na shi'r kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake amfani da ajazin baiti nake na ibn abisal ala kulli shay ma khala Allah batil to kaga nan wani bangare ne na wannan sannan nan malamai suka ce kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai amfani kenan da wannan ha'un wanda ya saba ma kenan kaida in tasu na'am eh eh wa bin nakhli wa bin nakhli fa qudiya kuma ya umarni wannan bishiyoyi na dabino fa qudiya sai aka dinga kenan cire su fa saffun nakhla sai aka jera waɗannan bishiyoyi na dabino qiblatal masjidi a gaban kenan alqibla ta masallacin waja'alu idadatai alhijara sai aka sanya kenan gimshikan shi shi kuma sai zama fandasiyan kin kenan duwatsu wajaru yanquluna sakha sai suke daukowa dutsuna wa hum yartajizuna wa nabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin suna ambata wannan baiti suna rajaz wa nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da su a lokacin da suke aikin kaga nan musharaka da kuma yin aiki na maki sallallahu alaihi wasallam kenan tare da waɗanda suke sahabbai to kuma haka ake bukata duk abin da ya shahi al'umma musulmi ya zamanto kenan an sharaka tare wannan ya nuna makabarta ta kafurai za iya tonewa a yi amfani da gurin ba su da wata karama da zayen nan ko kuma makabarta ta irin mutanen da za ka samu suma kama a ce an samu wasu daga wanda suke karkatattu masu mai da gurare ya zamanto suna bautar kaburbura su ma nan za iya tonewa in an fatattake su irin shi'a irin wani wannan kaga la karamata lahum su ma akan wannan wannan bukari ya maimaita shi a fada'ilil madina babu hurmatul madina buyu babu sahibu sil'a haqqu bisawm wanda yake mai kaya shine fi dacewa akan kenan hodin farashin kayan shi a wasaya babu idza waqafa jama'a ardan masha'an fa huwa ja'izan sannan kuma idza waqafa al-ardh lil masjid in an maida guri waqafi na masallaci babun idza qala al-waqif la natlub thamanahu illa Allah fa huwa jaiz mutun ne gurin shi kenan waqafi ne ya bada shi akan wani abu sai aka zo aka ce ana nema sai ya ce ya bada dan Allah wannan ya halitta kenan waqafi ne ka ware gurin ko gida ne na baki ko na abu sai aka ce ana bukatar kaza sai ka ce a kawai na bada fi sabilillah to wannan iyaye ba za a ce ba kenan ba za a karba ba in lokacin ta da sallah ya duba da da zahi kenan sai ishara babu salati fi mawadi'il ibli wannan babu zai nuna mana halaccin mutum zai yin sallah a gurare na garken raƙuma an ibn umar radiyallahu anhu ma annahu kana yusalli ala ba'iri ya kasance yana sallah saman raƙumin shi ƙala ya ce ra'aitu na biya sasan ya fa'al na gama zuwa sasan yana aikatawa kuma kaga na salam ya sa raƙumi ya zame mishi kenan sutura sannan kuma yana sallar nafila yana a saman ma raƙumin a nan bukari ya kawo don nuni zuwa ga waɗanda suke ga cewa ba za a yi sallah ba a gurin wasu na kawo illa ɗin saboda kenan guri ne wanda yake na shaidanu shi yasa sai ya kawo wannan kenan don nuni akan cewa ya halitta don kayi sallah gurin ba ka sake ba babu man salla qaddamu tanur aw narun aw shay'un mimma yu'badu fa arada bihi Allah wannan babin zai nuna mana menene hukuncin mutumin da ya salla amma gabanka da akwai tanda ta wuta ko kuma akwai wuta ko kuma a gabanka da akwai wani abin da ake bauta ma kamar kai sai kai salla amma a gaban kiblarka da akwai wani irin abin da ake bautawa kaga ana bauta ma wuta akwai masu bautar wuta to sai zama a gaban ka da wannan amma kai manhar ka sallah ce kawai zakai to me hukuncin wanda ya sallah da gumki gaban shi makaruhi ne kai sallah da wannan amma in kai dan Allah kai sallah sallah ka tayi sai dai kaga akwai kamancece ne wani zai dauki cewa kenan fuskantar nan da kai kenan kai koyi da waɗancan عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اردت علي النار وانا اصلي an bujiro min da wuta halin ina sallah kaga lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya sallah ta kusufi yace babu wani aface na ganshi na har aljanna da wuta an nuna mun kaza an nuna mun kaza to kaga nan sarasa yana sallar ne sai aka gaba al-ibra shi sai aka nuna mushi wuta to ba laihi bane dan kai sallah da wuta a gabanka an kunna wuta gabanka ko ta tanda ko hutulan kwai ko wani wannan duka daga abubuwan da wasu suke bauta ma wannan duka inda kai manufarka tana da kyau a ciki babu laifi amma in ya zaman to kenan in ba na ko makaruhi ne kai gurin kamar da Abdullahi ibn Abbas yake cewa babu babu laifi yin sallah a cikin coci matkar dai ba akwai hotuna ba matkar ba akwai hotuna ba to kaga su ma saboda ai tasawir din ana bauta musu to in da wannan ne kenan inda wannan karkai shine abin da yake amma an kai sallar tayi babu karahiyatu salatu fil maqabir haramcin yin sallah a makwantai ani wannan kuma ko dai kai sallah kana sa kabarin gaba karahiya go eh to ai karahiya wajen magabata haramci eh ko eh a ba a yaran fuka hawan bane ya ka dauko menene Allah subhanahu wataala yake cewa aka abubuwan da aka zaro inna eh kullu zalika ka kayan sayyuhu inda rabbika makruha to kaga an zaro da abubuwan da suke nan ba istilahin wancan ba yawa kenan ko mutun yayi yana mai sa kabari gaba ko a gurin kabari din duka kenan wannan haramun ne ko gurin kabari kin kenan cikin makwantan ko gaban makwantan ko kuma kenan yana mai fuskantar makwantan duka shi yasa hatta da addu'a in zaka yi kenan zaka yi ma wanda yake kwance a kabari addu'a in ka je ziyara kaga akan mai da kabari bayan ka ga kabarin nan sai ya zama ka mai da shi bayan ka kar ya zama to ka sanya shi a gaban ka addu'a ma ij'alu fi buyutikum min salatikum manzala sara sai ce ku sanya sallolinku a gidajenku wala tattakhiduha qubura kar ku mayar da su kaburbura da wannan yake nuna kenan dukkanin wata sallah in ba ta farilla ba to abin da yahi kai ta kenan a gida shine sai wanda aka samu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kata masallaci irin kenan tarawih amma abin da yake kenan a gida kar ka bar gidanka ya zama to kamar makabarta lalle lalle ka sanya sallolin dare a gida karaya sai ka kori shedanu alkhairi ya zama to ya sabka a samu sabkar mala'iku a cikin gida wala tattakhiduha qubura kar ku rike su kuma yarda su makabarta kaga saboda me kenan makabarta shine gurin da bai halitta ayi sallah an Aisha wa ibn Abbas radiyallahu anhuma qala lamma nazala bi rasulullah sallallahu alaihi ba sanya shiga ba sai dai kamar da shi bayan ka kenan yanzu sai zama an kai sai ka kalli gabas ai zaka kalla go to yanzu sai zama to shi kabarin yana bayan ka kenan eh kamar ka zo ziyara a ce nan ne kabarin go to yanzu in ka yi ziyara ta ka ka zo daga bangaren ina kai go sharon to in za ka yi mai addu'a sai ka taso ya ka zo na sai ka kalli gabas kenan shi ka bashi keya tunda ai Allah ne zaka roga amma zan ka sa shi gaba to kaga akwai kamanceceniya waɗanca sannan shi ma tsaye ne na a shi na sa'aban da na sutura shi na sutura kaga hadisa hannun sarasai kan zagayewa da sahabbai sai dai in kama kana nesa kamar da za a samu adadin mutane masu yawa to nan kawai sai ka kalli gabas sai ka kalli gabas amma na ziyara an binne to kaga zagayewa shi kuma na ake wani yana kallon nan wani yana kallon nan tunda kabarin ne za ku zagaye amma da ka zo ziyara kai kadai ko kuma ka zo ziyaran makwantai ga baki daya shi ma inda dama ko ka kauce karka sa kabari gabanka ko kuma ka ba kabarbiran baya shi ma ka fuskanci gabas shi ma ka fuskanci gabas kawai misali ka shiga ta kowa ta ina bangaren gabas ko kuma ka tai daga can gurin kenan zakai ko kuma ya maka nisa guraya nan sai ka samu gurin da ba wai za ka sa abun ba kenan a gabanka ana aisha ibn abbas radiyallahu anhu ma qala lamma nazala bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafiqa tafiqa yaqrahu khamisatan lahu ala wajhi fa idha tamma biha kashafaha an wajhi fa qala huwa kadhalika la'natu allahi ala alyahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yu'adhiru ma sana'u lokacin yabo sai mu karsa daga Aisha daga Ibn Abbas suka ce lamma nazala bi Rasulullah sallallahu lokacin da rashin lahiyar ajali ta sabka ga manzo Allah sallallahu sai ya hadu ma'ana sai zaman to ya qarahu khamisatan lahu yana ruhu wata dara tashi ala waje a fuska shi sai lullube fuska shi da ita fa idza tamma biha in ya rubu da ita kashafa an waje sai kuma yayi fa qala huwa kadalika sai hodi yana wannan halin lokacin duka kwana biyar ya rage sallar sai far duniya la'natullahi ala alyahudi wan nasara tsinuwar Allah ta sauka akan yahudi da nasara wannan ya nuna ba laihi bane kai la'anta ta umumi Allah tsine ma yahudi da nasara Allah tsine ma makaryata Allah tsine ma mazinata Allah tsine ma a dukule amma wani mazinaci guda ɗaya ka ce Allah tsine mishi ko wani kirista guda ɗaya ka ce Allah tsine mishi kenan la'anul muayyan shi kuma wannan ahana saboda ai takan iya yiwa in kirista ne kan ya mutu Allah ya sa ya shiga musulunci in bai huda ne kan ya mutu Allah ya sa shiga musulunci to ba za ka yi ala ta'ayini ba ala ta'ayini kamar yadda ba za ka yi addu'ar Allah ya kashe mutan kan kahurci kamar da fir'auna annabi Musa ma fir'auna ربنا طيس على أموالهم وشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم كتي الله ككشي وانا أكن كاورتي كو الله كي كهنا شي إيماني حسي هيا متو na in ya zaman toke nan fandarare alaikun sa mutum ne ya ce ma kai karamin bai hudu kana iya mashi tsawa akan haka nan ya ce ma karamin bai hudu gaskiya ne kana iya mishi tsawa eh kana iya tsawa ta mai kwarai kwa ai zagi ne alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid sun rike kaburburan annabawansu sun mayar da su masallatai yuhaddiru ma sana'u ma kenan tsawatarwa a bisa irin wannan aiki da suka yi nan gurin kaga da ya zamanto da akwai yahudawa a ciki sai aka ce kenan mi anbiya ihim kenan kaga ittakhadhu qubur anbiya anbiya ihim saboda kenan yahudawa su kuma su ne masu aiwatar da wannan can kuma da kiristoci ne sai aka ce salihihim saboda kenan annabi isa alayhi salam shi an daukaka shi ne zuwa sama Allah subhanahu wataala kare mu ubangiji subhanahu wataala kare imanin mu wa alaikum salam sallallahu alaihi wasallam na kama za ka iya an zalunce ka kama a da kulle da kace ko Allah ya zai dama haƙi na ko kuma a kai makan wata da alheri a wurin maimakon ka yi nemi wata a da ko Allah ya isa ko Allah ya huta ma haƙi eh kamar ka yi kaga kamar misali an zalunce ka eh kulle da kai ko Allah ya Allah huta ma haƙi ka haka Eh.
sai ka ce ubangiji Allah ba na rasu a to to kamar kai ka yi tausiri da zalimcin da aka ma sai kai ka roƙi wani alkhairi ya na'am eh eh eh kana iya wannan kana da ƙarfin zuciya da zaka yi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
masu awaci